بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cike ikon sa ya dawo da mu domin ci gaba da gudanar da wannan tafsiri da muke wato a daidai wannan lokacin muna jin wata takono a yau muna laraba sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku ko daga watan uku a miladiya 2026 kuma in ban manta ba jiya wato mun kwana ƙarshen aya ta 77 a cikin wannan sura mai albarka suratul ghafir yau za mu tashi kan aya ta 78 insha Allah muna roƙon Allah ya gaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وكسر هنالك المبطلون na'am ubangiji yace wala qad arsalna rusulan min qablika haqiqa ya rasulullahi haqiqa mun aiko manzanni min qablika kafinka minhum man qasasna alayka akwai waɗanda muka baka labarin su wa minhum man lam naqasus alayk akwai kuma waɗanda ban baka labarin su ba aka ce wannan ayan ta sauka ne tana ba wa tasliya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana lallashin sa ne wato ana ba shi haƙuri wato kamar Allah yana cewa inna kar arsalna qablaka rusulan hakika ya rasulullah ya kasani mun aiko manzanni kafin ka wa atinahum mu'jizatu kuma waɗannan manzanni mun ba su mu'jizozi wa jadalahum qawmuhum kuma mutanen su sun yi jayayya da su amma wa sabaru ala azahum suka yi haƙuri wato akan cutar wanda mutanen su suke musu saboda haka fata asabihim kai ma kai koyi da su wato kamar Allah yana lallashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa ba shine manzon da wato mutanensa suka fara suka wato fara karyata shi ba al'ummai da yawa sun zo wato sun karyata manzanni Allah ya halakar da su saboda haka shi ma ya haƙuri ya ga abin da Allah zai hukunta wa mutanensa Allah yake cewa manzannin nan minhum ma qasasna alayka akwai da muka baka labarin su alqur'ani wa minhum ma lam naqasus alayka akwai da ban baka labarin su ba an rawaito cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni wato dubu takwas dubu hudu annabawa ne duk na bani isra'ila dubu hudu kuma daga sauran wato mutane Allah ya ce makanin rasulin bai dace ga manzo an ya ce bi ayatin ya zo da wata aya kamar da mutanensa suke nema ba illa bi izinin Allah sai da izinin Allah li'annahum abidun marbubun domin su ma annabawan wato manzannin dukkansu bayi ne wato wanda wato suke abin bauta ga ubangiji bayi ne da Allah halicce su wanda rayuwarsu kuma take hannun Allah saboda haka su ba sa zuwa da aya wato sai dai wato Allah ya yarda fa idza jaa amrullahi idan lamarin ubangiji ya zo da saukar azaba ga kafirai wudiya bil haqqi Allah yakan yi hukunci da gaskiya ya hukunci tsakanin manzannin da waɗanda suke karyata manzannin wa kasira hunalikal mubtilun lallai wato masu barna wato sun tabe wato shine malace zaharar qaba'u wato hukunci zai bayyana wal kusran da tabewa ga mutane waɗanda suke karanta manzanni wa hum kasiruna fi kulli waqtin wato a kowane lokaci kafirai wato tababbu ne Allahu allazi الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون Allah yake cewa wato Allahu lazi Ubangiji shine wanda ja'ala lakum al'an'ama wanda ya sanya muku wato dabbobin ni'ima a halitta muku raƙuma halitta muku shanu halitta muku tumaki wato da awaki wa'annan sune al'an'am dabbobin ni'ima wasu malaman suka ce wannan ana nufin wato wato raƙumi kurin ake nufi ake bayaninsa a cikin wannan aya din wato mala yake cewa saboda me saboda faɗan Allah litarkabu minha dan ku hau domin a bisa al'ada ko shanu ba a cika hawansu ba akan yi amfani da su ne wato wajen aiki wato jan ruwa ko kuma wato noma lalle kuma wato kananan dabbobi saboda haka fadin Allah litarkabu minha ku hau daga ciki wannan ya nuna wannan ayan tana nufin raƙumi ne Allah ya ce Allahu ladzi ja'ala lakum al'ama Allah shi ya halitta muku wato dabbobin ima wato kamar raƙumi litarkabu minha dan ku hau wa min hata akulun kuma wato ku ci nama walakum fiha manafi'u ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون Allah yake cewa wato Allah ya muku haka ne wato litarkabu min hadan ku hau wa min hata akulun kuma ku ci walakum fiha manafi'u kuma har yanzu kuna da wani amfani wanda kuke yi daga raƙuma wato kamar ah, samun 'ya'ya ku sayar ku yi bukata ko kuma wato ku yanki gashin ku yi amfani ko kuma ku yanki ku dauki fatar ku yi amfani akwai abubuwa da ko kuma wato ku tatsi nono ku yi amfani ko kuma wato ku dan wafi tsarin ma ku yi amfani da shi malamai suka ce raƙumi wato raƙumi dukkansa babu abin jefarwa jikinsa hatta kashinsa akan yi amfani da shi wato wajen magani saboda haka dukkansa yana daga cikin wato dabba da Allah ya halicce ta wanda kominta alheri ne wato kamar kamar wato mafiya yawa daga cikin wato shanu ko da shanu ma ko musu alheri ne illa iyaka dai kurin kashin su ne shi ma kashi ana mai da shi gona wato ya zama ya amfani mutane Allah ya ce wal tablugu wato ala ya hajatan Allah ya har yanzu ya hore muku raƙuma domin wato ku isar da bukatunku wal tablugu alaiha hajatan fi sudurikum ku isar da bukatunku da suke cikin kirjinku ma'ana wajen ɗaukar manya-manyan kaya ku yi tafiya da shi zuwa garuruwar da kuke so wa alaiha wato akan tudu wa alal fulki da kuma wato ruwa wato tumaluna kuna daukan kaya ma'ana kuna wa alaiha kuna daukan kaya akan raƙuma wato akan tudu wa alal fulki kuna daukan kaya a cikin jiragen ruwa wato kuma wato saboda biyan bukatunku wa yurikum ayati ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون na'am ubangiji yace wa yurikum ayati Allah da yana nuna muku ayoyinsa raƙumi aya ne daga cikin ayoyin Allah duk da girman jikin sannan sai ka ga wato yaro ɗan ƙarami ɗan shekara biyar ko bakwai yana sarrafa shi zai ja shi ya bi shi ya kai shi duk inda zai kai shi ya kuma durƙusar da shi ya durƙusa ya hau ya ɗaga shi ya tafi da shi yaro ɗan ƙarami wato Allah ta'ala ya hore muku wayannan dabbobi kuna sarrafa su to wannan horewar ai shi ma aya ne daga cikin ayoyin Allah dabbar da ba ta da hankali amma yaro karami wato ya tasarrufi da ita sai ga yar yarinya da batu shekara goma ba ta sako shanu sama da hamsin tana kiwon su ita ɗaya amma haka na za ta kiwon dabbobin ta kora su kuma su koma gida to kaga wannan korewa ne daga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ce wa yarukum ayati Allah da yana nuna muku ayoyinsa fa ayya ayati la tunkirun shin a cikin ayoyin Allah kan wace aya ne kan wato kafirai suke musunta wacce ce wanda yake ba tabbatacce akan idanunsu ba na'am أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نعم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون Allah yake cewa wato afalam yasuru fil ardi me yasa su kafirai kam su yi tafiya a cikin ƙasa mu musamman su kafiran Makka su yi tafiya ma a cikin ƙasa wato su je su rika dubawa wato abubuwan da aikin Allah su shiga cikin duniya su je su ga aikin Allah mana Allah kula yana tuna wa mutanen Makka me yasa ba za su yi tafiya ba su je su kalli wato abin da Allah madaukakin sarki ya ajiye na aya a wurare da yawa in ka bar Makka za ka tafi za su tafi Sham za su wuce ta alƙariyar wato wato wato Samudawa in ka bar Makka za ka tafi wani yanki daga cikin yankunan da suke kasuwanci za a wuce ta alkariyar adawa duk wa'annan alkariyu ne hatta alkariyar annabi lut sukan wuce ta gurin idan za tafiya da hadar kasuwancin su shine Allah ke ce musu yi tafiya man su je su duba me ubangiji ya aikata da mutanen wa'annan alkariyu a sakamakon wato saba ma umarninsa da suka yi da kuma karyata manzanni Allah yake cewa afala mai suro fil ardi me yasa su kafire ba za su yi tafiya a cikin kasa bane fa yanzuru su je su duba man kaifa kana aqibatul ladina min qalun ya ya karshen mutanen da suka rayu kafin su yaya Allah ta'ala ya hukunta ƙarshen su Allah ya ce waɗannan mutanen kanu aksara minhum sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su ma tsananin ƙarfi ƙarfi na tattalin arzikin ƙasa ko ƙarfi na gangan jiki wa asaran fil ardi sun fi su motsa ƙasa da masana'antu wato duk abubuwa na ci gaba waɗannan al'umman da suka gabaci mutanen maka sun aikata shi saboda haka sun yi abubuwa na masana'antu na gine-gine ababe na ci gaba iri-iri Allah ya ce ai sun huma mutanen maka to amma da Allah ya kuma musu annabi suka karyata shi Allah ya ce fa ma agana an huma kanu yaksibun bige-bigen su da wato ci gaban su duk bai amfanar musu da komi ba domin sun wato sun karyata manzanni Allah kuma ya halakar da su saboda haka ci gaban su wato bai ba su damar kare kansu ba a lokacin da azabar Allah ta sauka kansu Allah ya ce falamma ja'alhum rusuluhum bil bayyinati falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un falamma falamma ra'aw ba'athana qalu amanna billahi wahdahu وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وكسر هنالك الكافرون Allah ya ce a falam yasiru fil ardi me yasa su wato ba za su yi tafiya a cikin ƙasa fa yanzuru su je su duba kaifa kana aqibatu allazina min qablihim yaya ne ne karshen waɗanda suka zo suka yi kafirci kafin su Allah ya ce kanu aksara minhum sun fi su yawa wato sun fi su yawa a yawan al'ummai sun fi su kuma wato yawa a yawan wato karfin tattalin arziki wa ashadda minhum quwa sun fi su karfi karfin gangan jiki da wato kayan fada wa asaran fil ardi sun fi su wato motsa kasa wato min masani wa kusurun wajen gine-gine da wato masana'antu saboda haka sun raya wato kasar su rayawa sama da yadda mutanen makka wato suka raya makka da harkar kasuwa Allah ya ci falama a gana anhum wannan ci gaban da suka yi wato fama agana anhum ma kanu yaksibun abin da suka aikata din bai wadatar musu da komi ba me yasa saboda ta manzannin da suka yi Allah ya ce falamma ja'alhum rusuluhum bil bayyinati yayin da manzannin su da muka aiko musu suka zo musu da hujjoji mabayyana suka zo da mu'ujoji a fili farihu bima indahum sai suna wato alfahari da abin da su suke tare da shi minal ilmi wato na daga ilimi ai su sun ci gaba sun yi ilimi sun yi makamai sun yi gine-gine sun haɓa haɓaka wato harka ta kimiyya a wannan lokacin sai ya zama wannan ɗin sai ya ɗauki hankalinsu sama da abin da manzannin suka zo musu da shi wato har ya zama suna yin izgili ga manzannin suna musu dariya wato suna ƙaryata abin da suka zo da shi Allah ce wa haka bihim ma kanu yastazi'un sai abin da suke izgilanci da shi na azabar Allah ɗin wato wa haka bihim sai ya sauka gare su falan mara obasana yayin da suka ga tsananin azabar mu inji ubangiji kalu sai suka mika wuya suka rika cewa amanna billahi wahdahu mu mun yi imani da Allah shi shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce ma wato gumaka da ababan da muke shirka da su Allah ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum ai imani yana amfani ne wato kafin zuwan azaba a lokacin da mai gargadi ya zo sai mutum ya ji gargadi sai ya imani to lokacin imani zai amfane shi amma mutum bai ji gargadi ba har sai da sakamako ya sauka wato na na karyatawa da mutum ya to a wani lokacin kuma imani baya amfanan mutum shi yasa Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum imanin nasu wato bai amfane su ba lamara au basana yayin da suka ga wato azabar azabar Allah ta zo babu maganan wato kuma imani Allah ya ce sunnatullahi to wannan ita ce sunnar Allah haka Allah yake kaddarawa allati kalai fi ibadi wanda ta wato shude wato a cikin bayinsa menene sunnar Allah a cikin al'umman da suka wuce Allah ya fa'ahumul imanu imani bayya amfanin mai yin sa waqata nuzulil azabi a lokacin saukar azaba Allah ya ce wa kasira hudalikal kafirun lalle wato kafirai wato sun tabi wato tabewa wadda take mabayyaniya wato ga kowannen su na'am سورة الحمد سورة فصلت مكية وهي ثلاث وخمسون آية نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم to wannan aya da muka karanta ta karshe ita ce wato karshen wato wato suratul ghafir a ga a- aya ta 85 wato ita ce karshen wato suratu gafi sura mu ta gaba da zamu shiga wato ita ce ake mata wato suratu hamim ko suratu sajada ko suratu fusilat ko kuma suratu masabi kamar yadda waɗansu malaman tafsirin suke fara duk wa'annan sunanta ne a wannan sura ita ce sura ta 41 cikin jerin surorinmu na alkur'ani idan ka ɗauko wato girgen su daga daga sama a wajen saukarta kuma ita ce sura ta 61 a wajen sauka ta sauka bayan suratu gafir kafin suratu zukuruf wato ta sauka tsakanin gafir da kuma wato zukuruf a wannan sura tana da ayoyi guda 54 a wurin malaman kufa wajen malaman makka da madina ayonta 53 wajen malaman sham da basra tana da ayoyi 52 a wannan sura fasokam ɗinta a makka aka saukar da ita wato babu sabanin malamai wannan sura ta bude cewa bismillahir rahmanir rahim hamim wayannan bakake mun sha fada a karatun mu cewa a kubuta shine mutum ya ce Allah shi ya san fassara su domin ba a samu hadisi ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su ba saboda haka malamai suke cewa Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah shi ya fi sanin me yake nufi da wayannan kuramin bakake tanzilun minar rahmanir rahim wannan alqur'ani ne wato tanzilun abin saukarwa ne min rahman rahim daga ar-rahman ubangiji wanda yake game bai wasa a duniya ya ba ma kafiri ya ba ma musulmi ya ba mai masa biyayya ya ba mai saba masa ar-rahim wanda yake makebancin bai wasa a lahira wanda ba mai cin gajiyar bai wasa a lahira sai wanda yake wato mumini kitabun kitabun fusilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun wannan tanzilun abin saukar wannan shine kitabun littafi ne fussilat ayatu wanda aka bayyana da ayoyinsa wato bayyana bil alhami wato an bayyana da ayoyinsa bil ahkami wato cikin hukunce hukunce wal qisas da qisosi wal mawa'iz da kuma wato wa'azi ya alqur'ani wato ya kunshi hukunce hukunce iyi bari iyi bari wato ya ya, ya kunshi qisosi labarai da ake barwa na al'umman da suka wuce baya da annabawansu don ya zama izina wa mutanen da aka saukar musu da alkur'ani sannan kuma akwai wa'azi wato jan hankali da nuna wa mutane saba ma Allah wato bai haifar wa mutum ɗaya mai ido Allah ce qur'an alkur'ani ne arabiyan wanda yake ba larabi ma'ana siffarsa ne siffar littafin wato da Allah ce kitabun wato littafi ne wato arabiyan wanda yake ba larabi Allah saukar da shi da harshen larabci liqaumin ya'lamun wato ga mutane waɗanda suke wato masu fahimtar yaren larabcin su ne wato larabawa bashiran bashiran wa nasira na'am fa arada akasaruhum fa hum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وأمن إننا عاملون نعم Ubangiji yake cewa bashiran wa nazira wannan alkur'ani wato bashiran shi mai albishir ne wato ga mutanen da suka bi Allah wato yana musu albishir da samun sakamako mai kyau wato shine sakamakon gidan aljanna wato Allah yake cewa bashiran wato shi mai albishir ne ga mutane wato wani diran kuma mai gargaɗi ne cewa in an saba ma wato abin da annabawa suka zo da shi wato akwai azaba fa'ara da a kasarhum amma mafiya yawan mutanen maka sun kawo da kai gabanin alkur'anin fahum la yasma'un wato sun kasance ba sa jin sa wato ji wanda yake wato na karba ba sa ji ji na karba imam al-qurtubi a yaro to hadisi a wato daga harmala yana cewa a wata rana shumagabannin ƙureshawa a garin makka ƙarƙashin jagorancin abu jahal wato, wato sun zauna sun tattauna inda suka tunkari annabi sallallahu alaihi wasallam ala yake cewa ƙalal mala'umin ƙureshin wato jagorori daga cikin ƙureshawa suke cewa da abu jahil kadir ta basa alaina amur muhammad suna mitin suka ce mu fa lamarin muhammadin nan yana rikitar da mu mun kasa gane masa gaba ɗayansa wato falawil falaw iltamastum rajulan aliman bi shi'r wal kuhana wa sihri fa kallamahu ina za a je a nemo mana wani mutumin da yake mai ilimi wato wanda yake da ilimi sannan kuma ya san ilimin waka ya san ilimin bokanci ya san ilimin sihiri ya je ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake faɗan nan ilimi na waka shine in ana ganin kamar alqur'anin waka ne to wanda yake da ilimin waka ya zo ya tattauna da shi ai zai gano ko kuma wanda yake da ilimi na bokanci idan wannan wani ilimi ne ya samu daga bokanci a zo a tattauna da shi don a fahimta in kuma a sihiri ne to nan ma dai a zuwa gane so a samu mutumin da ya fice a wayannan bangarori ilimin waka da, da bokanci da kuma sihiri fakallamuhu ya zo ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma atana wato wato bi bayanin min amrihi in ji shi wato rayyan yake cewa lokacin da suka zo mana da wannan bayanin a lokacin akwai utubatu bin rabi'a shi yana zaune a gurin yace lokacin da aka yi tattauna wannan magana shi yana zaune to da aka zo da wannan jawabi sai yake cewa wallahi da kan sami'utul kuhana wa shi'r wasir ni na ji maganganu da yawa na ɗebi ilimi da yawa a gurin bokaye da gurin mawaƙa da masu hiri wa alimtu min zalika ilman la yakfa alayya in kana kazalika ni na sami ilimi a gurin wato bokaye da gurin masu sihiri da gurin mawaƙa ilimin da in dai abin da annabi nan yake kai ɗayan abubuwa guda uku ne to ba zai goyon min ba ku bani dama ni in je in tattauna da shi in dai a cikin abubuwa uku nan ne to ni na ina da ilimin da shi in mun zauna da shi mun tattauna ba zai buya min ba faƙalo suka ce iti wato fadisu ka je ka tattauna da shi to shi wato utubatu bin rabi'a sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je mace ya ce masa ya muhammad ya muhammad an ta kairun wato an kusai bin kilab shin ni kam kai ne ka fa alkhairi ne wato ko kakanka Qusay bin Kilab anta khairun am Hashim kai kafa alkhairi ne ko Hashim anta khairun am Abdul Muttalib kai kafa alkhairi ne ko Abdul Muttalib duk wayannan kakadi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kira masa saboda wai duk wayannan kakannin ba su zo da wannan maganan ba ba su wannan da'awar ba to shi yaya aka yi shi ya zo da wannan magana yanzu ya fi wayancan kenan alkhairi kaga sun auna aunawa da hankali sun auna da hankalinsu ba da shari'a ba wato suka ce yake ce masa an takarin am abdullahi kai ne kan kafa alkhairi ko mahaifinka abdullahi shi ma ba mu je ya zo da wannan maganan ba fa bi matacci mu ali hatuna to me yasa kake zagin gumakan mu wato wato dillu aba'ana kake batar da iyayenmu kace iyayenmu batatu ne wata sufau alamuna kake wawutar da hankalinmu wata zumudina na kake zargin addinin mu fa in kunta inna ma turidu riyasa idan shugabanci kake so da wannan sa maganganu da ka zo da shi da bamu saba ji ba a karna ilaika ulwiyatuna za mu naɗa ka shugaba mu naɗa maka tuta fa kunta ra'isuna ma baket za mu baka shugabanci tsawon rayuwarka kai ne shugabanmu in dai shugabanci kake so za mu baka amma wannan magana da kake yi ba ma jin da so muke ka daina ta wa in kunta turidul ba'a idan kuma a matsala ne da kai baka da harkar da za ka yi aure ne kana bukatar aure zawwajna ka ashara nisa'in min ayyi banati quraishin shi'ita za mu aura maka ƴaƴa mata goma a kowace ƴar bakureshi kake nema komai tsadar auren gidan ka je ka nuna yadda kake so za mu je mu kashe kuɗi mu aura maka za mu aura maka ƴan mata guda goma wato na gidaje masu daraja a cikin gidajen ƙureshawa wa yan kunta turidul mala in kuma dukiya kake so ka zo da wannan sabon addini ka zo da sababbin maganganu in kudi kake nema jama'a na laka mata ta gane bihi wa anta wa aki baka min ba'dik za mu tara maka dukiyar da har jikokinka ba za su kashe ba tara ma dukiya duk abin da kake so ka yi da ita wanda za ka ta amfani da ita har iya jikokinka ba za ka damu ba wa in kana hadha alladhi atika ra'iyyan min aljinni in kuma wannan abin da ya so baka din nan wani aljani ne ya taba maka hankali kar galaba alayka bazalna laka amwalna fi talabi ma tatadawa bihi aw nagalibu fika za mu tara dukiya mu fara nema maka magani daga nan ko dukiyar mu za ta kare sai mun kashe dan mu nema maka magani annabi sassan sakitu manzon Allah ya shiru yana sauraron sa sai da duk ya gama shi su abin da ya dame su in wa'annan manzon Allah ya zaɓi wani abu shi ya daina wannan maganar ta la ilaha illallah kurin in wata damuwa ne ta sa ya zo da wannan sabuwar magana ya yake tare musu da hankali to ya daina ya faɗi damuwarsa kowace damuwa ne za su yi masa maganinta yanzu Allah ya shiru yana jinsa falan ma faraga kala lokacin da ya gama abin da ya gama kala sai ya ce kar faraktu ya abul walid ya ce masa falan ma faraga kala kar farakta ya abul walid shin ka gama kala na amsa ya ce na gama kala sai manzon Allah ya ce masa yabna ake isma ya kai dan dan uwana to ka ji kala ya ce asma'u to ina ji kala sai manzon Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun ya dinga karantawa har sai da yaje fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan misal sa'iqati adin wa thamud sai zabura sai toshe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa bar karatun haka shi bai mara mana wani bayani ba sai karanta masa alkur'ani sai karanta masa wato ayoyin da suke farkon wannan sura ta fusilat wato ƙarshen faɗin Allah fa'in arabu in suka kau da kai gabanin abin da ka kira su zuwa gare shi faƙul ka ce musu an zartukum ina gargadan ku sa'iqatan misla sa'iqata adin wa samud Allah zai saukar muku tsawa irin tsawa da ya saukar wa adawa da samudawa to da ya ji wannan magana take zabura ya sa hannunsa a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam fa wa saba utubatu wa wada'a yadahu ala fammi nabi sallallahu alaihi wasallam ya zabura ya dora hannunsa a bakin annabi wa nashadahu Allahu warrahim li yaskutanna yace ina maka magiya da Allah ina maka magiya da zumunci dan Allah kai shiru haka kai shiru haka kai shiru haka yana ta shi waraja ila ahlihi ya dawo gurin mutanansa sa Abu Jahal walam yakhruj ila quraish wato da ya dawo sai ya wuce gida wala makarut ila quraish bai biya can wannan gidan da aka yi mitin dare na dawa din ya je ba su labari ba faja abu faja abu jahl sai abu jahl ya biyo shi yace masa wato asbauta ila muhammadin a tunda muka ji shiru to mun san ka karkata gurin muhammadu aw ajabaka ta'amahu ko kuma abincinsa ya kayatar da kai fagadiba utubatu utubatu sai fushi wa sama Allah ya kallima Muhammad abadan yayi masa rantsuwa dan ma ya tabbata cewa bai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace masa ya rantse da Allah ya rantse da Lata da Uzza shi da Muhammad har abada babu magana dan ma nuna masa ba wai musulunta ba ba wai ya goyi bayan sa bane yawa sun makala sai yace masa wallahi na rantse da Allah da ka ta'alamu na anni min aksar quraish malai yace kai kun san ni duk qurayshawa ba wanda kai na arziki ka san ne muhammadu da bashi da wani abin da ni zai bani ya ɗauki hankali na domin shi mai arziki ne hamshakin mai arziki ya ce ka san duk ƙure sha ba wanda ya arziki na walakin ni sai ce ni abin da ya sa kuka ban zo na ba ku labari ba lamma kasastu alaihi kissa yayin da na bawa manzon Allah labarin abin da muka rabu da ku akan zan je in gaya masa yayin da na gaya masa ajaba ni bi shay'in sai ya amsa min da wani abu wallahi ma huwa bishirin abin da ya min amsa min da shi wallahi ba waka bane wala kuhanatin ba bokanci bane wala sirrin ba tsafi bane summa tala alaihi ma sami'a minhu ila qauli sai ya karanta wa Abu Jahil abinda manzon Allah ya karanta masa har zuwa karshen fadin sa wato misra sa ya kata adin wa samud yace wato wa amsaktu bi fihi anan kam sai na tafi bakin sa na tafiya yana gaya wa abu jahil ne fa ya ce sai na kame bakin manzan Allah wa na shattuhu ne masa magiya da rahim da zumunci an ya kufe tsaya haka wa kar alimtu ni na sani anna muhammadan cewa lalle muhammadu idza qala shay an lam yakذب in ya faɗi magana to baya ƙarya wala za ta faru tunda kuwa a cikin maganganunsa cewa in suka kau da kai to ka ce ina muku gargadi da tsawa irin tsawa da ta sauka wa adawa da samudawa ya sa na rike bakinsa kare ya karisa magana yake cewa fa wallahi na rantsa da Allah laqad kiftu na ji tsoro inji shi utubatu bin rabi'a yace na ji tsoro an yunazzila bikum al'azaba kada azaba ta sauka muku a makka yake ga Abu Jahal ya ce ya ne a sa'iƙa wannan tsawar da muhammad yake faɗa mala yake cewa wa ƙarrawar hazal khabar to shi kenan to wannan a shi ne kaɗan daga cikin wato abubuwan da suka yi na kau da kai gabarin alkur'ani wanda allah maɗaukakin sarki wato ya hakaito mana da maganganu ba suka ba da irin wannan sun jajjarraba shi abubuwa da yawa shine allah yake ba mu labari Allah yake cewa fa in aradu wato yake cewa fa arada akasaruhum fa hum la yasmaun da yawan su sai suka kawo da kai wato ba saurari alqur'ani sauraro irin na karba ba wa qalu cewa ma suke qulubuna fi akinnatin ayan mu zukatan mu wato suna cikin rufi wato fi aqdiyata suna cikin lulluba cewa wasu zuciyarsu a rufe take min mata da una ilaihi wai bisa abinda manzon Allah yake kiransu akai zukatan su a lulluba suke saboda haka ban san me yake faɗa ba suka ce wa fi azani na waƙaru cikin kunnuwanmu kuma akwai wata tosa da wani nauyi da baya sa ma mu me kake faɗa sannan kuma wato mu fahimce ka wa min bainina wa bainika hijabun tsakanin mu da kai wato akwai hijabi akwai wato sutura mai kauri ma'anar hijabun nan suka ce kilafun fiddini akwai sabani na addini tsakanin mu fa amal je ka kai addinin ka inna na amiluna mu ma za mu tsaya kan addinin mu Allah ce kulin na ma'ana bashar kulin na ma'ana basharun mislukum yuhe ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakata wa hum bi akhiratuhum kafirun wai da suka ce masa wato a cewa Allah yake cewa wa kalu suka ce qulubu na fi akinnatin zukatan mu arife suke wa min mata da una ilai bisa abin da kake kiran mu wa fi na waqaru cikin kunnuwan mu ma akwai wani nauyi akwai wani tosa da ba za mu ji abin da kake faɗa ba wa min bainina wa bainaka hijabun tsakanin mu da kai akwai hijabi ma'ana wato akwai hijabi wanda ya riga ya ginu tsakanin mu da mu da kai sai malai yake cewa annal hijaba nashi min jihatina mu tsakanin mu da kai akwai hijabi fala nastadi tawassulu lima inda ka saboda ka ba za mu iya saduwa da abin da kake kiran ba kai ba to wannan dan ya ji cewa su ba za su yi imani ba sai suka ce tsakanin su da shi akwai hijabi malam yake cewa sannan wal hijabu nashi min jihatika kai ma da hijabi ta gurinka ma'ana kai ka zo da abin da mu ba za mu karba ba sannan mu ko mun zo da abin da kai ma ba za ka karba ba la tastadi wa tawassulu lima indana ba za ka samu damar saduwa da abin da yake wurin mu ba fa nahnu ma'zurun fi adami ittiba'i ka saboda haka mu muna saba uzuri wajen yi maka biyayya ma'ana wannan hijabin da yake tsakanin mu da kai shi zai hana ba za mu bi ka ba to sai ya ce musu qul inna ma ana basharun mislukum ni mutun ne kamar ku aka ce wannan raddi ne da ya musu lokacin da suke rayawa cewa ai tsakaninsu da annabi akwai wato hijabi wato shine wato kamar cewa suke yi da'awakumul hijabu batilatul la aslaha da'awarku na cewa akwai hijabi tsakaninmu da ku to wannan ƙarya ne li'anni basharun min jisikum domin aini mutum ne tsakanina da ku ko mutane ne ni ma mutum ne wayanda suka imani su ma mutane ne menene zai sa ni da ku ba za mu yi haduwa mu fahimci juna ba za ku ce aya ko ni hijabi tsakanina da ku ba za mu yi fahimtar juna ba ma'ana wato ta'rifuna hali wa tabi'i kun san halina kun san ɗabi'ata wa arifu halikum wa tabi'ikum ni na san halinku na san ɗabi'arku falastu maghayir lakum wato hatta yakuna baini wa bainakum hijabu wato babu wani abu da ni ban fahimta ta bangaren ku ba kuma babu abin da ba ku sani ta bangare na ba to menene hijabin a tsakani ku zo mu zauna ku faɗi abin da kuke kayi ni na faɗi abin da nake kayi wanda yake da rinjayen hujja da bayani abish a zauna lafiya shi ne Allah yake ce wato ka ce musu inna ma ana bashar ni mutum ne mislukum misalin ku yuha ilayya akai min wahayi wato anna ma ilahukum ilahun wahidun wahayin shine ku sani Allah wato makadaici shine ubangijin ku ubangiji wanda yake makadaici fastaqimu ilayhi wato ku miku zuwa gare shi ma'ana ku tsaya kyam bisa imani da da'a wastaghfiruhu ku nemi gafararsa wa wailul lil mushrikina Allah ya ce narkon azaba ya tabbata a mutane wanda suke wato mushrikai su ne allazina la yutuna zakata waɗanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun sune kuma wato suke karyata wato ranar lahira sun kafirce ma ranar lahira ba sa bada zakkan nan wato zakkar dukiyoyi ko kuma wato wato zakka shine ba sa yin imani wato su bada abin da za a tsarkake musu wato wato imaninsu da shi malam ya ce fadin Allah alazina na tuna zakata ya ce inna makasa wato mal'u zakata a nan an yi magana ana jan hankalin mutane game da hana zakka wato wakar na hubil kufir bil akira sai aka haɗa mutumin da yake hana zakka sai aka hana shi da mutumin da ya kafircewa ranar lahira ya ce bai yadda za a yi tashin alkiyama ba suka ce li'annal mala akuru domin ita dukiya yar uwar re ne fa iza bazalahu al-insanu fi sabilillah idan mutum ya dauki dukiya ya bayar fi sabilillah kana dalilan ala quwwati wannan shi zai bashi wato karfi ya ba da dukiya an yaki an an karfafa addini to addini kuma ya bashi kariya to wannan kaga ya samu karfi wa sabati fi dini ya samu tabbata addini domin Allah madaukakin sarki yana fada a wani gurin yace wa masalladina yunfiquna amwalahum tigaa mardatillah misalin waɗanda suke ci da dukiyarsu don neman yardar Allah wa tasbita min anfusihim da kuma tabbatar da kawo kansu sai ya ce ayu thabbituna anfusahum ta hanyar bada zakka wannan yana sa gwamnatin musulunci ta karfi har wato wato talakawanta kuma wato su samu tabbata amma aka hana zakka kafirai za su yi karfi su kuma za su su tumbike al'umma su tumbike al'ummar musulmi amma aka bada zakka za a gina gwamnati wanda za ta samu wato karfin tattalin arzikin kasa da karfin wato wato wato tsaro wali za kana sallam yu'allifu hadisul ahadi bil imani bil mali shi yasa aka ce manzo Allah sallam wato yakan tallafa mutane suka samu musulunta yakan tallafa musu wato da dukiyar zakka sannan kuma shi hansa sai na Abubakar ya yaƙi mutanen da suka hana zakka bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya rasu aka aika karban zakka sai suka hana to Abubakar sai ya yaƙe su har ma sai da aka samu dan jayayya tsakanin sa da sauran sahabban suka ce yaya zaka yake su bayan suna faɗa la ilaha illallah kuma suna sallah sai yake cewa la uqatilan man farraqa baina salati wa zakati wala duk mutumin da yayi sallah kuma ya hana zakka sai na yake shi yawa eh na yake shi domin ba a raba tsakanin sallah da zakka Allah ya ambaci zakka da sallah a cikin alqur'ani wato guri kusan 80 da wani abu saboda haka yake cewa wato a cikin wannan aya akwai tsoratarwa wato da jan hankali ga muminai a wajen hana zakka sannan kuma akwai kwayatar da mutane akan ba da ita abdullahi bin abbas yake cewa humul ladina la yaqul la ilaha illallah abinda ake nufi da wailul lil mushrikina allazina la yutuna zakata yana ne yace kafirai ake nufi su ne waɗanda ba sa faɗin la ilaha illallah wai la ilaha illallah shi tace zakatun nafsi wato tsarkake zuciya ba sa tsarkake zuciyarsu da faɗin la ilaha illahu shi yasa Allah ya ce wailul lil mushrikina narkon azaba tabbata ga mushrikai sune allazin la yutuna zakata wanda ba sa ba da zakka shine ba sa faɗin la ilaha illahu wa hum bil akhiratum kafirun sanan su sun kafirce ma wato ranar lahira malai yake cewa ma'ana la yataharuna anfusahum min ash-shirk bit tauhid ba sa tsarkake ransu wato daga shirka ta hanyar yin tauhidi to wannan dai ita ma wani tafsiri ne da cikin wato tafsiran da malamai suka akan wannan aya Allah shi innal ladzina amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamanun Allah ce innal ladzina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani wato suka yi aiki mai kyau lahum ajrun suna da lada gairin mamnun wanda yake ba mai yankewa ba shine ladan gidan aljanna aljanna in mutum ya shiga wato lada ne wanda yake sarmadan har abadan abadi babu yankewa
ولأنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Ubangiji yake cewa kul ka gaya musu wato a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha shin yanzu ko za ku kafirce ma ubangijin da ya halarci kasa fi yau a cikin kwana biyu shine wato ladi da litinin wata tsaluna lahu an dadan ku sanya masa abokanan shirka su ne wato alloli wanda kuke bauta musu zalika mai yin wannan halittar shine rabbul alamina ubangijin talikai وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Allah yake cewa bayan ya halicci kasa a kwana biyu wato waje alif ya rawasiya ya sanya mata wato manya-manyan duwatsu shine jibalan thawabit manya-manyan duwatsu dan su danne ta kar ta girgiza wato min fauqiha a sama da ita wa baraka fiya Allah kuma yayi wa kasar albarka wato ta hanyar wato e- wato yawaita mata ruwa da shuka wato da kuma wato hantsar dabbobi ma'ana Allah ya watsa albarka na, na, na ruwan sama wanda aka samu wato wato shuke-shuke aka kuma samu wato dabbobin da ake kiwo da su wa kaddara fiya kawata Allah ya kaddara mata wato ma'ana ya waka sama ne ya rarraba mata wata abincin wannan wato kasar ga mutane da dabbobi Allah yake ce mata alakum waliya namikum za ka shuka gero a cikin geron akwai abin da ku za ku ci akwai abin da za ku ba dabbobi za ka shuka dawa a cikin dawar akwai abin da za ku ci akwai abin da za ku ba dabbobi haka na masara haka na shinkafa haka na alkama haka na gyada haka na wake a cikin duk abin da kasar za ta fitar za ka samu akwai abincin ku mutane sannan kuma wato akwai abin da dabbobi ku su kuma za su ci shine ma'anar faɗin Allah wato faɗin Allah wa qaddara fiya wata Allah sai kaddara ma wato al'umman da ya zuba halittar da ya zuba a cikin ƙasa a kawata ha abincinsu Allah ya kace Allah ya haka ne fi arba'ata ayyami wato a cikin kwana hudu can ga kwana biyu na halittar duniya nan ga kwana biyu na halittar abin da yake cikin wato duniya din sawa al-lisa'ilin wannan kwanaki ne shida a daidaice ga mutumin da yake neman fatawa wato ga mutumin da yake neman fatawa game da halittar ƙasa da abin da Allah ya zuba a cikin ƙasa Allah ya ce su mastawa ila samai واستوي إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين Allah ya halicci duniya da abin da yake ciki kenan wato a cikin kwana shida ya halicci ƙasa wato da abin da ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu a cikin kwana biyu ladi da kuma wato litinin sannan abin da yake cikin nan sai ya halicce su a cikin kwana hudu kamar da yake ya ce maka wato a, fi arba'ata ayyami wato a cikin wato kwana hudu kaga an kada ko ladi kada ko litinin za ka dauko talata laraba da alkhamis a, sai juma'a su ne kwana shida ko yawwa shine yake cewa fi yawmin sulasa'i wal arba'a wato a cikin kwana biyu Allah ya halitta sama ya halice ta a kwana biyu bai ambaci eh, wato halittar sama ba sai ya ambaci na ƙasa ƙasa kuma an halice ta ne ranar talata da laraba yauwa halittar ƙasa a aladi da litinin halittar abubuwan da Allah ya zuba a ciki wato talata da laraba to juma'a a alamis da juma'a kuma shine halittar sama da Allah malaukakin sarki yayi saboda haka halittar sai ya zama halittar duniya gaba da cikin kwana shida aka yi saboda haka ranar asabar ba a yi wata halitta ba to shi ne yahudawa suke cewa allah ya halicci sami a cikin kwana biyu ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu ya halicci halitta cikin ƙasa a cikin kwana biyu da ya gama wannan halittar kuma sai ya huta ran asubar shi ne ya huta ranar kwana bakwai to kaga sun jingina wa allah hutu sun jingina wa allah wato gajiyawa kenan ubangiji kuma wato ya ɗauka gabarin gabarin abin da suke jingina masa wai dan Allah ya ce su mastawa ila sama'i wa hiya dukan sannan ubangiji ya je wato ya nufaci halitta sama ita kuma sama Allah ya ce wa hiya dukanu wato hayaki ne wanda yake madaukaki fa qala laha yace wa sama walil ardi da kasa din itiya wato ku zo zuwa ga abin da Allah ya nufe ku da shi ku zo zuwa ga muradin Allah tau'an wa karhan ku zo cikin biyayya ko kuma wato ku zo cikin tilas ma'ana kenan a kowane hali ku zo ko da biyayya ku bi Allah ko a dole ma ku bi Allah kalata sama da kasan suka ce a taina tsayi na ubangiji za mu zo cikin biyayya wato ba ba cikin wato tilas ba za mu zo cikin biyayya malamai suka ce wannan a, yana nuna Allah maɗaukakin sarki da ya halittu wayannan halittu ya umurce su da wani al'amari kadan daga cikin al'amarin sama za ta zubar da ruwa in ta zubar da ruwa ƙasa kuma za ta tsotsi ruwa za ta fitar da tsiro yawwa kaɗan kenan daga cikin abin da Allah ya mata umarni kuma duk wato suka amsa umarnin Allah za su yi cikin wato da'a wato ba cikin wato tilastawa ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato kalata sama da kasan sai suka ce a taina qa'iina za mu zo da mu da abin da yake cikin mu muna wato masu biyayya ma'ana muna masu biyayya ba karkashin tilas ba faga ba hunna فقري هن سبع سماوات في يومين وأوهي في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمسابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Allah yake cewa faqadahunna Allah sai ya hukunta su wato sab'a samawatin samai bakwai ne fi ne a cikin kwana biyu shine alamin da juma'a din shine alamin da juma'a din domin halittar abin da yake cikin duniya an yi ranar talata ne da laraba yawwa sama kuma sai Allah ya halicce ta a cikin kwana biyu ma'ana shine Allah ce faqadahunna sab'a samawatin Allah maɗaukakin sarki wato sai ya halitta sama ɗin ya tafiyar da ita wato sammai bakwai ne biyo mini a cikin kwana biyu wato shine alamis da juma'a saboda haka sai ya zama wato Allah ya ƙare halittar nan wato a cikin kwana shida a Allah maɗaukakin sarki zai iya halitta duk wannan halittar a cikin kalmar kun fekun zai iya amma malamai suka ce Allah dan ya karanta da bayansa a ta'alli yin abu a hankali yin abu cikin nutsuwa shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya biyar da wannan halitta wato a cikin kwana shida Allah ce wa auha fi kulli samayin amraha sai ubangiji ya wahayi wa kowace sama amraha lamarin ta abinda Allah ya mata umarni da shi wato wanda za ta aikata na daga da'a da kuma ibada Allah ya ce wa zayyana sama a duniya bi masabiha sai mu kawata saman duniya dinnan bi masabiha da fitullu wato shine taurari da Allah ya sa a cikin sama wa hifzan muka sanya su kuma wato kariya ne daga shaidanu ba za su hau sama su je saci wato maganar mala'iku ba zalika mai yin wannan wannan aikin takadirul azizi wato kaddarawar al'azizi mabuwayi a cikin mulkinsa ne al'alimi gwani a cikin halittarsa shine Allah wato kaddarawarsa ne Allah duk shi ya kaddara wayanan wato abubuwan da ya lissafa wanda yake wato na wanda suke nuna girman ikon Allah madaukakin sarki fa in إن أردوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Allah yake ce fa in aradu in suka kauda kai wato gabarin yin imani duk da wannan tarin bayanai da hujjoji da aka yi amma ba su ji ba suka kauda kai Allah ce fa kulka ce musu an zartuku to ina tsoratar da ku sa'ikatan tsawa misala sa'ikati ajin wa samuda irin misalin tsawa da suka kawo adawa da kuma samudawa ma'ana ina tsoratar da ku azaba wadda irin azaba da ta halakar da wato adawa da samudawa iz ja'aluhum rusuluhum wa'annan mutanen manzanninsu sun zo musu min bayna aidihim ta gaba gare su wa min kalfin ta baya gare su ma'ana sun zo muqbilina wa mudbirina sun zo ta gaba sun zo ta baya fa kafaru amma mutanen suka kafirce suka kafirce Allah ya ce Allah ta abudu illallah mi manzannin suke gaya musu shine kar ku bauta ma kowa sai Allah kalu sai cewa suke yi lausha a rabbuna inda ubangijinmu ya ga dama wato mai ɗauki wa'azi la'anzala mala'ikatan da sai ya aiko mana mala'ika ba zai aiko mana mutum wato irinmu ba da ya ga dama sai ya aiko mana wato mala'ika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mu masu kafircewa ne da abin da wato wato ma- aka aiko ku da shi ursiltum bihi abin da aka aiko ku da shi wato masu kafircewa ne fa ma'adin فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهلون Jemu.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكزي وهم لا ينصرون Allah ya ce fa amma adu amma su adawa fastakbaru da Allah yake ce musu za a saukar musu azaba irin azabar adawa da samudawa sai Allah ya ba mu labari anan wane irin azaba aka saukar wa adawan ya ce fa amma adu amma su adawa fastakbaru sun yi girman kai fil a cikin ƙasa bi gairil haƙi ba tare da gaskiya ba wa qalu har ma cewa suke yi man ashaddu minna quwwa shin wa yafi mu ne kan wato ƙarfi ai la ahada kana wato la ahada babu ɗaya da yafi mu ƙarfi an ce ɗayan su yakan tumbike dutse mai girma wato canza masa guri Allah yake cewa Allah yake cewa wato a walam yarau shin ba sa gani ne annan lahala zai kalaka hun ai ubangijin da ya halicce su wato huwa ashaddu minhum quwwa ai yafi su karfi inda awar karfi suke yi zai hana su yin imani Allah ya ce to sani ubangijin da ya halicce su ai yafi su karfi wa kanu bi atina jahadun su dai mutane ne wanda suke musun ayoyin mu wato inji ubangiji farsana alaihim rihan Allah ya ce da muka tashi ba dai gada da karfi suke ba farsana alaihim rihan sai muka aiko musu iska iska Allah ya aiko ba ma mala'ika ya aiko musu ba iska ya aiko musu Allah ya ce sarsaran iska ce wanda take kadawa tana tafiya mai sanyi shine wato rihan bari da tashadi da sauti ta zo da ƙara wato da daddiri amma kuma iska ce mai sanyi amma kuma babu ruwan sama a cikinta Allah ya ce muka aiko ta fi ayyami na hisatin a kwanaki na tsoma wato canfaffun kwanaki kenan kwanakin da Allah ya ɗanɗana musu azaba wato su ne Allah ce luziqahum azabal kizi min yi haka ne dan mu dandana musu azaba ta walakanci fil hayatu dunya a rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza a hakan kuma Allah ta'ala da ya aiko musu iska na haka take daukar su tana buga su da kasa ga su manya manyan mutane ne wato mutum da za ga shi kamar wato katon kututturen dibino ne Allah haka ya halakar da su wato wato sai sai Allah yake cewa wal azabul akhirati akza wannan irin kisa na wulakanci da aka mutu azabul lahira ta fi wannan din wulakanci akza ma'ana ashaddu ta fi wannan wulakanci ta fi wannan kuma wato tsanani wa hum la yunsarun alhali ba wanda ya zo taimaka musu gumakan da suke bautawa ba su taimaka musu wato sun ije su daga azabar ubangiji ba to sai bangare jama'a na biyu wannan adawa ne mun ji abin da Allah ya da su iska Allah ya aiko musu mai sanyi mai dili mai sauti ta zo ta halaka su Allah ya ce wa amma samudu wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al-ami ala al-hudi fa akadhahum sa'iqatul azabil huni bima kanu yakasibun ubangiji yake cewa wa amma samudu amma samudawa fa hadainahum mun shiryar da su wato hanyar shiriya ma'ana mun nuna musu hanyar shiriya fastahabbul ama amma sai suka zaɓi makanta shine wato kafirci ma'ana iftarul kufra suka zaɓi kafirci alal huda akan shiryar da muka nuna musu Allah ce fa kazar hum sa'iqa fa kazar hum sa'iqatul azabi sai ƙara ta azaba wato ta kama su wato wato azaba wata take ta walakanci bima kanu yaksibun saboda abin da suka kance wato suna aikatawa Allah ta'ala sai ya aiko musu wato tsawa shikenan mala'ika ya je musu tsawa duka su wato suka fadi matattu Allah yake cewa wa najjayna allazina amanu amanu wa kanu yattaqun Allah ce wa najjayna allazina amanu sai muka tsiratar da masu imani wa kanu yattaquna sune masu jin tsoron Allah na'am wa yawma nahshuru a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuzaun na'am hatta idza ma ja'uha shahida alaihim سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قالوا لجلودهم
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Ubangiji yake cewa wato yake cewa wani janar da zina amanu sai muka tseratar da wato waɗanda suka yi imani wato suka yi imani Allah ya ce wani janar da zina amanu wa kanu da tagun muka tseratar da masu imani wato wanda suka kasance kuma su ne masu jin tsoron Allah Allah ce wayo mu sharu tuna wato ranar da muke tada a ada Allah abokanan gaban Allah za mu tashe su mu kora su ilan nari zuwa gidan wuta fahim yuzaun wato ana kora su wannan yana cin kafar wannan wannan yana bugan wannan wato cikin wato wato wato wato cikin wato matsawa da tsawa da wato kuntatawa Allah ce ta idza ma ja'uha har lokacin da suka zo wato za su shiga wutar shaida alaihim sam'uhum kunnuwansu za su yi musu shaida wa absaruhum da idanu za su yi musu shaida wa juluduhum da wato fata jiki za ta yi musu shaida bima kanu ya amalu za su yi musu shaida bisa abin da zato suke aikatawa za su yi musu shaida dan za su yi musu su ba saba umarnin Allah ba Allah kuma zai rike bakin su yake cewa yawma al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah zai rufe bakin mutum gaban jikinsa su za su ba da shaida akan abin da ya aikata to shine sai Allah yake cewa lokacin da suka zo za su ga gidan wuta da kunnuwansu da idanunsu da fatun za su yi musu shaida akan abin da suka aikata Allah ce wa qalu li juludihim za su ce wa fatar jikin nasu lima shahidtum alaina me yasa kuka yi mana shaida qalu za su ce an takana Allahu ladhi an taka kullu shay ubangijin da yake ba ma komi furici yayi magana wato shi ya sa mu din ma yau muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra ubangiji kuma shi ya halice ku tun a farkon yayi wa ilayhi turja'un wato gare shi kuma wato za ku koma idan ajalin ku ya kare na'am wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الكاسرين Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato yake cewa wa ma kuntum tattasiruna ko Allah ce wa ma kuntum tattasiruna wato ku ba ku kasance kuna kuya tunda yanzu kunnan su ya musu shaida idan su ya musu shaida fata jikin su ta musu shaida sai Allah yake cewa da suke korafi suke cewa lima shahidtum alaina me yasa kuka yi mana shaida akan mu suka ce an takana Allahu ladhi ata kullu shay ubangijin da yake ba mu komai dama ya magana shi yau ya ba mu dama muka yi magana sai Allah yake cewa wa ma kuntum tastatiruna ai a gidan duniya lokacin za ku aikata wannan saban ba ku kasance kuna suturta kanku ga barin idanunku da kunnuwanku da, da naman jikinku ba lokacin da za ku yi sabo lokacin da za ku bauta gumaka ko za ku aikata wani aikin sabo da sai ku suturta kanku tsakaninku da gangan jikinku gangan jikin ba za ta yi muku shaida ba in ba ta ga abin da kuka aikata ba ma'ana na ka ɓoye hannunka kar ya ga me ka aikata ka ɓoye kafarka kar ta ga me ka aikata idanka kar ya ga ka aikata kunnanka kar ya ga ka aikata naman jikinka kar ya ga ka aikata wannan zai yiwu wannan ba zai yiwu ba sai Allah yake cewa makun tattasiruna ai ba ku kasance wato inda ittikabi kun fawashi lokacin da kuke aikata aikin alfasha kun boye wa'annan gaban naku ba su ga abin da kuke aikatawa ba wai anna Allah la alam kaseera mimma ta'lamuna ba ku boye ba da kun boye ne to shikenan za ku ce Allah bai san me ku aikata ba to amma abin da ba ku iya ɓoyewa gangan jikin ko ina ko za ku iya ɓoyewa Allah Allah yake cewa wato wai ba ku ɓoye kanku an ya shada alaikum sam'ukum kunnan naku ya muku shaida ba wala absarukum ba ku ɓoye kanku akan kada idanunku ya muku shaida ba wala juludukum ba ku ɓoye kanku akan kada fatar jikinku ta yi muku shaida ba li'annakum lam tuqinu bil ba'si wai su ba su yarda da za a yi tashin alkiyama ba to tunda ba su yarda da a tashin alkiyama ba a cikin ayyukansu da suke yi ba su ɓoye wa'annan gaban da za su yi mushe da lahira ba in kuma ka ɗauki wannan akan aikin kowane irin sabo kowane irin sabo dan adam zai yi ya kamata in bayya so Allah ya kama shi da laifin to ya tabbata ya yi aikin sabansa ba tare da waɗannan gaban sun san me ya aikata ba wannan ko ba zai yiwu ba Allah ce walakin zanantum ku dai zato kuke yi a lokacin da kuka ɓuya kuna aikin ku na sabo a daki ko a lungu ko a jeji annan la la alam kasira bima ta'lamuna kuna zato Allah bai san me kuke aikatawa ba wa zalikum wannan zannukum wa zalikum zannukum wannan zatan naku wato alazai zanantum bi rabbikum wanda kuke munan zato ga ubangiji kuna yin abu kuna tsammanin kamar Allah bai sani ba Allah ya ce ardaku shi ya halakar da ku shi ya halakar da ku wato fa asbatum min kasirin kuka waye gari kuna daga cikin wato tababu wanda suke bautar gunki ba sa tsammani Allah na kallon su a cikin bautar gunkin su ayyuka na kafirci da suke ba sa tsammani Allah na kallon su ko kuma ba sa tsammani Allah zai kama su a lahira ya hukunci a kansu Allah ce fa in yasbiru وإن يصبروا فالنار مثوى لهم na'am وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ubangiji yake cewa fa in yasbiru wato in sun ga dama su yi hakuri akan azaba fannaru masu wallahum wuta ce dai mako masu in sun ga dama kan su yi hakuri akan azaba wuta ce dai mako masu Allah ya ce wa in yasage su in sun nemi ajin ne wato in sun nemi agaji wato wato ko famahum minal mu'tabina ba sa daga cikin wanda ya samu agajin in sun nemi yardar mu ba sa daga cikin wanda ya samu yarda a gurin mu ma'ana a yarda da su kar a yi musu wannan azaba ba sa daga cikin mutanen da su nemi samu wannan alfurmar wato a wurin mu a lahira lokaci ya yi kuma na ramin kwanan ne ko to sai mu tsaya nan wanda zai mai kwana nan insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci abinda mu karanta daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda mu kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ma tambaya ne a yake cewa to nan ne ban gane tambayar ba yake cewa malam mutane biyu ko sama da haka za su iya karanta qur'ani a masallaci ɗaya a mazaninsu na ɗalibai kowanne daban a to eh, ko ba ɗalibi ba ma za a iya karantawa wannan ya karanta wannan wani ya karanta wannan maleban magana tambayar ba ta fito fili ba na'am awo karatu yana shiga eh in za a karanta in dai kowa zai daga murya sai dai kowa ya koma gefe ta yadda wani hankalinsa ba zai rai ko da a cikin sallah ne ba a so wannan yana daga murya wannan ma yana daga murya yawa ba a so in dai mutane biyu ne sai kowa ya sauke muryarsa gwargwaron yadda ba zai cutar da karatun dan uwansa ba ai ko fiye da haka za su iya karantawa
الله أكبر الله أكبر
yake ce malam idan mutum ya sayi rogo a gona ya ɓare bayan wata shida akwai zakka a ciki to abin da ake dubawa dangane da zakkar rogo in ka saye ta a lokacin ta riga ta gama girmanta to ba zakka kanka kai zakka tana gurin wanda ya sayar shi zai fidda zakka a kudin yawwa wannan shine fatawar da malamai suka bayar cewa idan mutum ya shuka rogonsa tana karama ta girma sai da ta girma ta zo bara sai sai da ita to yanzu shi zai fidda zakka a kudin domin kai da ka saya ai ka riga ka saya ta ne kurin aikin bare ta zaka yi ka shanya yawwa wannan kenan saboda haka amma idan misalin kai ka saye ta tun tana karama duk da wannan ya zancen wata shida ka saye ta tana karama shi ya shuka amma sai sai da ita kamar yadda mutanen mu lokacin zaga kauye suke yi su shuka rogo saboda yan kananan bukatun su yau sai da kunya goma gobe sai da kunya biyar jibi sai da kunya ishirin gwargwaron yadda bukatun suka taso suna sayarwa suna dan batarwa to kaga wannan babu zakka kai inda dama shi ya shuka ta ne a ba dan ya tara ya sayar ba amma idan ka batta har ta wuce a cira a ci ta iso lokacin da za a bare ta to akwai zakka za ka yi zakka a kudin tun da yanzu rogo tana daga cin abin da malamai suka ce za a yi mata zakka saboda me saboda ana gyara ta ajiye ta wato ta dade shi yasa in ka saye ta da wuri kai ne mai zakka in kuma ka kika sai da ita da wuri har sai da ta zo a cire a a shanya shi to kai da ka sayar kai ne mai zakka wannan yake ce malam shin zan iya yin mai suna a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ba malam tijjani wannan tambayar zai amsa insha Allah wani ga yana nan ina kusa ka ce ya zo ce ya zo sunansa ya fito Mm. eh masa magana dawa mu mufti insha Allah zai zai mana fatawa dama dama matsayinsa kenan muftin kenan in ga biya gagar sai ai kansa Allah bismillah Ah, ya dauke kujerar ne ya ce shin mutum zai iya yi wa manzan Allah salam takwara
eh zai iya to shi ki to alhamdulillah zai iya to al- kira yayanku da sunana amma kar ku yi kunya da kunya ta ya ba za a ce ba ga ya kasa da ka kasi ba za a ce ba ga abu kasi ba amma za ka iya kira da suna za ka iya sa suna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka iya kunya da kunya ba sunan sa ba ku iya sa ba Lakabi.
Kunyar sa shi shi kadai ne lagabi ke kai lakabi ce ko lakabi ce yawwa amma ta da wani samun kunya to kai mana addu'a Mana Za a addu'a. to bismillah
sallallahu alaihi wasallam Thank you.